alhamdulillah gaskiyar magana sun kusurarwar ne ya shiga da suka wuce a lalkuna dakatar da malam to amma kuma bayan fuskokin mutane da irin gamsuwa da shauƙi da nishadi da ake yi na bayanai na malam domin duk yawan al'ummar nan alhamdulillah ba mutum ɗaya da magaina ke keɗi ba mutum ɗaya da ya fice zai kama ruwa ya dawo ga wasu ma tun da aka fara a tsaye duka ba wanda ya tsuguna shi sa na ga kawai a bar malam ya tsatsuma ban sani ba da farko dai muna mara ga manyan malamai da suka halarta tun lokacin da malam rajiyu yake cikin jawabi akwai daktor a daktawalar kabiru kofa akwai shek abubakar sunusi ramadan sunuka abubakar ramadan sannan kuma ga manya-manyan malamai a jaka turawar fa'ari allah ya kare mana su allah ya kare za a yi kiran sallah kuma sannan akwai jawabi na malam kabiru bashir kifi a hayaki na san akwai bayanai shi ma masu yawa a bakinsa kuma ga lokaci shi da nake tattara musu ko wata rana za mu ba shi da shi Malam Bashir Kabir Bashir Abdulhamid. Amma kafin ya fara, ina so na dada jaddada wannan kira na ƙarshe da shi Malam Kasim Hafizahullah ya yi ya kira da jami'an tsaro ko kuma jami'ai na masu hukunci mahukunta. Gaskiyar magana wannan magana ce mai matuƙar muhimmanci na tabbatar kuma insha Allah wannan sabo ya isa ga kullum waɗanda ya kamata su ɗau matakin da ya kamata su ɗauka a kai abu ne da Allah ya zai idan aka yi shi zai haifar da ƴaƴaye masu ido ba mata mai ido kuma watakila ba za su iya ba haɗa kai da manya-manyan kafafen watsa labarai a shirya abun ma a wani keɓaɓɓen waje ba tare da ma mutane sun sani ba sai an gama kaf sannan a saki abu kamar yadda duk wanda yake sauraron tashar America bangaren Hausa Voice of America za ka ga a satircika wajen tun daga sati hudu zuwa yanzu a filin tsaka mai wuya da suke yi suna tattaunawa da 'yan shi'a akan maganar auren muta'a akwai Profesa Umar Lafko da wasu malamai har da kungiyoyi da sauransu kaga sai da suka gama abinsu sannan suke sake daga lokaci zuwa lokaci na ga idan aka tsara ma irin wannan za a yi shi ciki lafiya maka lafiya yan kallo lafiya yan wasa lafiya Allah ya sa wannan kira ya shiga kunnuwan da aka yi shi Allah kuma ya sa a yi abin da ya kamata Allah ga wasu wani
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجعل الله سبحانه وتعالى سنة أمين في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله barka da wani suke shi ke fitawa haka na godiya ga malamin shek malam shau masu gara da kuma malaman da suka gabata da doktor imam ba da kuma mijiyar lemo da kuma shayi na shi mara kasin jibri kuma kotoro da shauran manyan malaman da suke sama da kuma yan wani kalbar da suka karita muna godiya da mu abu na farko da zan fara da shi kusan shi ne gaba na ƙarshe da malamin a kasu ji magana a kai da kuma tambayin da shi shi malam masu yayi dangane da hukuma da kuma jagorori na wannan na wani tashi ta shi a mishi da suka kuma yi idan aka yi irin abubuwan da shi wannan mutum a kafin jabba a yi zama da suka kama da shi za a ga cewa da a cewar ɗaya daga cikin ahan sunna ne da ɗaya daga cikin malaman ahan sunna ne ki ɗaya bisa ɗarar abin da ki na da ya samu kona masallacin da yake a gidan da yake da duniya zan zo tare malamin mu shehin mu a cikin Muhammad Dakuwa a cikin Wawar Kara bayani ne kawai a kan batu na mawuyi amma ko shi aka kai turmaki gidan rediyon da ke yi wa mu amma shi wannan da ke a gidan ba a cikin unguwannin musulmai ke wani surutu hasali ma ya bar cikin ne matsalacin da yake rana ya ko filin unguwa a nan yake gudanar da karatu su yan gwari da ake wannan karatu a unguwa yau da an suna yake da abin sai masa muke nan ne amma suna yi suna da filin amfana da kai amma haka suka kyale shi ke wannan shi mutunci za ka abin kunya na farko da ‘yan gwaye wanda suka bashi ke wannan abubuwan da yake a filin da tabbatar cewa wani wani abubuwa da yake yi kusan za ka iya cewa fatashi ne na manyan gari da shugabanni da ake da su wanda kuma dama kuke sun yana ɗanye ake kan farashi mutumin nan shugabanni ba wanda ne zan yi tunawa duwan da ya san shi tun lokacin da yake hayaniyarsa a zamanin mara gaba shekarun da gwamna bayan da zai da nuna cewa yake da shi abu a haka wannan ne na shi wannan da kunne na na ta hauka a kan samun su hakkon magana dai duk da zage shi amma a samu lalatattu wannan gwamnati ma da gaba shi ne waɗanda su suke hanyar da aka ba shi ne su gina masallaci kuma suka ɗauki kuɗi a littafin kuma da kaji mafi tsari ba sai da ya rubuta adadin kuɗin da suka ba shi ya gina wannan masallaci masallaci kuma da ɗaya da sa hannu sai daga cikin kwamishinar ma da gaba shi amma a haka gine da zai mutumin nan aka yi ako gwamnan zamfara ya riba a kan ya ana mutane sallah ranar idi sun saba da dokar da aka sanya na cewa a yi sallah bai ɗaya ya riba da suka yi sallah ta yi domin sallar da dukkanin ita duniya suka yi ya riba ita a kama limamu aka kai ta a kulle a nan karin ita da lafiya idan da zagin ya riba mutuwa haka nan lokacin da zai je farfato aka haya shi shiga farfato nan ta mutu idan da zaɓin gwamnan wannan shi ma kowa ya ga an yi haka idan ka ko manyan gari ko ce kamusu gwamnan da yake ciki yanzu wanda abdullahi mazan dole kai ne shi zarafin yana nan tare da shi ma gwamnan amma wanda ya yi wata a kai da ya fi komai ba na fi kwatanta wani idan an kashe shi kamar wa manzan Allah a kashe haka ne ce idan kun kashe ni kun kashe wa manzan Allah wanda ka kowa ya yi idan ka ɗauko wani ne ba ya yi ta faru duk labarin da shi ba wani ɗaya daga cikin malaman da ke fito na fito zuwa wani fito da ni shi domin kowa yana mutunta shi ina gargara shi amma mutum na kai ne yi masa tsare ta yi masa tsariya ita zarafinsa yi masa goli sannan yi masa ƙari ce shi ne ita sunansa abuja wai ya ce ban jami'ar abokan zuwa ramu shi idan ka ɗauko mai martaba ta kai kan laifi ba da za a yi neman sun yi a cikin ɗalibanka za ki na tsaman nama haka iya sarkin kano ne yanzu ma musu sun na biyu aka yi masa gobe ijayatar da shi tafi da yi wani ne a nan ko da ne ba ku ba su yi addini ba ne ba da na ba mu ko na da ne ya kamata ku kishi kawo mu ba kan wannan mutum mutane akwai yan baka ake cewa da su komi sojojin ba sojojin baka waɗanda wasu ne za su na a kulle sakamakon sun taɓa wasu manyan jami'an gwamnati an kama an kulle da su jami'an gwamnati sun fi na aikin ma'aiki shin jami'an gwamnati sun fi na wani da ake tafiya ne da su idan an zaɓe a kama sun kulle shi wani da zai a kotu amma su wannan mutum yana zai sabon alaihi sallallahu alaihi wasallam kullum makaraniya umarni da kyakkyawa umarni da kyakkyawa da rani da akan mummuna uku ne da duniya muna shi ne mu iya da barka kuma alhamdulillah dukkanin malamin na ahli sunna babu wanda ba ya kusa na ku ne masu doka ku ne masu jami'an da doka a hannun mutum shiga ilimin da kimkaci da tsinci an baka da wani kamar wannan ba a kawo ta hukuma ce suke da haƙƙi na kuɗin wani da aka kara da hankalinta cewa sani cewa ɗan shi'a ba abu na daga masu ba zan da shi an gani da ya kawo da ya zama abubuwan ne da ya zo ba karfiya da kuma kan ya ba da wani zarafin kowa ba da wani mutunci kowa shi ma wannan mutum a kan hanyar kuma na da haka da jarfi wannan mutum da ya ɗauki kafa ki je wajensa su bibiya abdulkadir bahdat al-halusi ko tana da sun ta yawo a kafafen social media mutumin da ya ɗauki ƴaƴan mutane ya tafi haɗina الإعلام والجنة عبد القادر بحدث الألوف سنن ذلك أنت رمت إيد المسيح شنو وعلم عبد القادر بحدث الألوف تقول لك تقوم بنزاي كاتب تنشي الرجال فسوفنشي dukkanin abubuwan da iran take a iran da sa hannun wannan mutumin abu kada ba da ciki wani ne ba kawai wani da'awa ke ba a kuma yake dauke da makamai ina da sojoji mayaka irin yadda hasan nasarullah ya ɗararuna haka shi ma wannan mutum yake aina cikin raji hatta fallu da yakin da aka yi a fallu da sojojin kuma abu jabbar wajen da ke yi kwanaki da 'ya'yan mutane da ka kenan akwai haɗari dangane da tsaro na yanki na jihar Kano muna da hankalin jami'an da wa Kano muna gaya musu ne sun sa al'amura nisa kan wani irin bincike da ke kan wannan wannan abu na shimfiɗa kenan dangane da wannan jami'i na jihar hankalin hukuma abu na farko dangane da abin da ya samu kusan batu ne na tattaunawa idan ba manta ba ranar biyar ga wata watan goma kenan ko da i gabata a nan masallaci wani ɗaya daga cikin ɗan uwa ya ɗauko takarda yana neman jiya a kan cewa don Allah a daure a amfawa abdulzabba ta yi muƙabala ne kuma alhamdulillah ko a ranar mun zo da takardar mu a jige takardar da muka kai masa watan da take dauke da shi shine watan biyar ga watan goma a ranar gudu na mutane mana kaza uba musa ya zo da wani takarda amma da biya mun cewa kana tare da shi ba da sai mun karanta yin kuma sun ci kashe gari ko ce a ranar ma aka ce shi abu gabbar ya yi tafiya muka ce to mu ajiye takarda har sai ya dawo lokacin da ya dawo a satin Allah ya kafawa ɗan uwa da alheri wanda suka ɗauki wannan takarda a ranar litinin litinin nawa ga wata ya kama sati nawa kenan sati ɗaya da ya gabata ko biyu ko da ya gabata da sai sati biyu ba suka ɗauki takarda ba su mun gama bincike na ina ne za a samu domin kamar ya yi masa wajen stress da kai sai ka yi bincike wa ka gano inda ya yi ba su bincike da shi da suka samu tabbacin cewa yana wajen shiga na muka aika suka je aka yi rashin sa'a aka ce ya aka ina za same shi ne ya kawo ku aka tambaya suka ce gashi gashi muna so dai za mu gaisa ne ne malam ban gajiya saboda dawo da ji da gaskiya domin idan sun ji abin da ya sa za a tafi wallahi wa ta bari ba a nan ya ka aka yi dai ta alharbu ko da kamar da ake faɗa hakan shi suka faɗi lokacin da za a same shi da inda za a same shi kuma suka kira waya suka sa aka yi bukin na garin mara ƙarshe magariba ce yan uwa suka je suka san yana da bako sannan wannan bakon wasu mabashin suka zo ya sallame su sai ce ina mutanen da to zan so a ce ɗan sa saboda mutane wanda ya kafan wanda imajiya ga dukkanin mu ba wanda yake tsoron zama da tabbata wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa daidai da sakan daya ba wani malami suna da yake da ne zama da tabbata shi ne kawai yake amma da tuni an gama gaba tun lokacin ma da sakan da tuni an gama amma dai sakon ku kamar da kuka bukata mu kai dama mun zo da ita kuma mun kai ya kuma mu danna muku kuji wannan takarda karanta sun karanta ta a gaban sun buɗe sun karanta mata amma kuma ƙarshe ne bai karɓa ba sun da takarda za kuma ku ci da kan
tana da Thank you.
Allah ya saka ɗaya daga cikin ɗan'uwa ce malam mu ba wani bayani muka zo yi dangane da tarihi na hawariyun kawai farko ne aka ba mu kuma wani tsiya ita ina da hakki ne tambaya yanzu idan kun ka takardar da tambaya ko har zuwa ga ƙarshen hukumi to wannan lafo kuma yadda aka gani ya shiga wajen sa sai dai za mu saki audio in complete din ta insha Allah ta'ala to in wa da ta ko zuwa muhimmin sakon shine an sai maka takarda amma kuma ne ya ce ba zai karba ba saboda shi sai dai a kai maka takarda daga masarautar kano sai wanda zai tattauna da shi ya ɗauki takarda ta bani yanzu za ka kai tattauna da shi to dole sai na faɗi wani malami ma yake wakilta sannan malamin isa a hannu iskan na kai masarautar kano masarautar kano ta yadda cewa za a yi wannan zama da ni sannan ɗauki takarda shi kuma dogari sai mata sannan a a zaura ba abubuwan suna da ɗaurewa kai sosai idan ka ji abubuwan da ya faru yana zuwa idan da sakonni a kasashe dangane da maganganun da na ɗaya magana kamar yadda na faɗa maganar masarautar sun abu na biyu ya yi magana a kan majalisar malamai bizzat kuma malam ibrahim kari abu na uku ya yi magana a kan anas ibn malik kada lau ta'ala to na farko batun masarauta ita wannan dajar suna da su rikita hankalin mutane duk da alhamdulillah ya kuwa suna ta kokarin wayar musu da shin wannan dajar a masarautar kano aka fara ta ba a nan aka faro ta ba ko ba a nan za a kare ta batun za a farkar sani da ne dududu har yanzu ba shekara biyu ba zuwan da suka yi da su da mani ko ba muƙabala aka gayyata batutuwa ne matsaloli na kano da suke damun kano batu na yan hakika batu na yan shi'a sarkin kano da ya fi malaman kano suka je shi ma yana cikin waɗanda aka gayyata wasu daga cikin malamai suka tashi suke magana a kan zagin sahabbai kai sai sai ne da shi aci ita ce zai suru shi ne abin da ya yi da aka kurci ba muƙabala da kira ba ya kira malamai ne kan matsalolin ne da suke damun mutane ne a kano da ɗan hakika da kuma ne ɗan shi'a da suke zane amma dagan nan batu ne na shekaru masu yawa da ne da suka shige tun lokacin da mara awal ya rubuta handa out ba ma littafi handa out ne ɗalibansa da yake koyowa a kwale yi musu handa out dangane da tauhidi ya ɗauko bayani na istuwari a ciki aka ɗauka aka kai masa daga nan sai fara mai yin martani a kai rubuta littafin suna iya wa aqida ibu gashi a matsayin raddi gawa ga ahli da haka kenan ba mutum ne na masarautar kano ba babu ruwan masarautar kano da wannan mutum haka nan ba wata tattauna ta duniya da ta gudana ka lazumta wa ɗan uwanka cewa sai an je masarautar kano sai kaya da za ka tattauna shi misali zan bar shi tun da da ake cewa a fito a fito ko daga bacci ka tashi za ka kawai kai izala tana batun masarautar kano ne a lokacin ba ta lokacin da kake za ka je misra ka tari burada a shi a wannan lokacin wata matsabata ne ka kai sunan ka ta tantance ka ba ba ka kai da sunan ka ko wata matsabata ba kai tsaye ka zo kace ɗalibai ga kuɗin da za a biya kuɗin jirgi kuɗin bakin talabijin da za a ɗau kun ce shi ka ɗauki nauyi daga miliyan da za ka tafi hawa har aka tafi don miliyoyin ne da sakar ƙarya ne shi ka dawo ba a yi ne ba a yi zaman ba amma babu ruwan ne masarautu da wannan matsala ta su kasa suna da magana shi muna don tattauna ta duniya gidan talabijin na al-mustaqilla yana gidan talabijin na asafa yana yin ne tattaunawa ana shirya mai debate na duniya al-jazeera tana yi kusan dispatch ibtida'ul ma'akif menene muqabala ce tattaunawa ne ina da ita da mutum duk suna yi ba wani sharadi na cewa wata ka ga masarauta da za a za ka wannan zance kake na rainin ma hankali zancen da ko hanya ma bai ɗauko ba na mutumin da yake son ne ita su gaskiya wannan shiriri ta kake abu na biyu batun da yake na majalisar sani majalisar sani ni majalisar malaman kano ko kansu da ulama na kano wanda ba na kawai kano suke jagoranta wallahi tallahi ban taɓa zuwa majalisar malamai ta kano an tattauna da ni dangane yadda za a tattara da ba ba ruwanmu agoginsu suke namu nake ba su da alaƙa da abin da nake idan za mu zo mu tattauna ba mu tunanin wane ne ba wani memba ma mu a cikinmu wanda yake ne majalisar malaman kan balle har da tunanin wasu ne suke suke shugaban muna yin abin da nake babu ga ta nan suna jin ba wani wanda yake da alaƙa da shi a majalisar malaman kan majalisar malaman kan ba wani ta fuskar ne wannan dabar da nake yi da kai balle har ka zo kai da a wasu ne lalle wasu ne suka sa abu na uku batun da yake na ana ibn malik ya ce wani ya sa ba ai ga shi nan ba mu sa sunan anas malik ba a cikin ne a cikin batutuwan da ya kamata a cikin abubuwa uku muka ambata na ɗaya batun alƙur'ani na tafsirin sa na dokin farari abu na biyu batutuwa kan sai na abubakar sai na umar sai na usman da kuma sai na ma'awa ibn abi sufyan wadannan su ne sabon da muka sani kai sai akwai wasu daga cikin misali sabon su mugera bin shu'ba sabon sa abu musa ashari wannan biya ta suke su amma dai ba su sani waɗannan ba su kan da musu da kai waɗannan muka sanya su abu na kuma muka ce tsarayarai da haɗin ta'inta da kake malamin musulunci a cikin maganganun da kuma cikin littattafansu wannan mutum muka ambata wai sai ce me yasa ba kawo alƙammani wai wannan matsalar shekara goma sha ma ya wuce ta kaji matsalaci idan ba matsalaci ba wannan matsalar da ka ɗauko ta yi tsammani ko shekara ɗaya ba kai kana ne ba kai shekara ɗaya kana ne wannan su ne tsofaffin matsalar da ka rubuta a cikin mukaddima tun da kan ta ɗaya har zuwa kan ne mukaddima ka ta biyu su ne kake nanatawa kuma kullum da a wata shine ne idan mutum ya isa ga mukaddima nan maganin mai mayu haka ke cewa aka ce zo a tattauna a kan mukaddima kuma me kana dukewa kana fituwa idan abba tana da kan mara da ke yi alhamdulillah mu a nan muna biya ma cewa mun yi za mu kara da ana kan mara shi kenan sai mu kara amma da ne ne salo ne na zirgin ina abin da iya mara a kasa lokacin da aka tattauna a kan amur ɗan yaya ƙarshe ne da ya dawo majalisinsa sai ce ina azumin tsofaffi ku haɗa masa matsalar iyayen ma'aiki ku nemo ku ƙara masa dangala wando ku ƙara masa ba a gama da mukaddima ba biya ce a tattara wannan ne littattafai su ma duk a ƙara a cikin yaushe za a gama kaga duk salo ne ne na zinne abu na hudu batun sharka sharkan nan da yake sawa na ɗaya batu na cewa ayyana maudu'in da za a tattauna a kansa mun fada kuma fada ba mun fada cewa ga mutu annan guda uku da muka alƙalmi na biyu sunan ƙungiyar da ne kake wakilta mun fada kuma fada ba mun fada da baki mun fada a rubuce abu na uku kace ame a fadar mai martaba cikin kano sai an kai ko fadar martaba cikin kano yanzu wanda ka samu da sharaɗi uku sai cika na biyu ya kamata ka zana shi ko bai kamata ba ya kamata ka zauna da shi sannan kada ya manta fadin mai martaba sarkin kano takardar da wannan kungiyar ta kusa a sabon ta kusa rubuta tana nuna tsariya muke wa fadin mai martaba sarki domin fadin mai martaba sarki a wannan takardar da gashi nan sabon ta kusa shirin media suka rubuta suka sai malam a waisu sun tabbatar da cewa ne fadar kano ta baka mai dama na kai magana a lokacin da ni aka gayyace kuma fara kano da kanta yadda kuka faɗa a wannan takarda babu ruwa ita ta ce za ta ayyana wata rana don a zo a tattauna idan gaskiya ne abin da kuka rubuta shin mu ne za mu ce fada mu ce ki sa ko fada fiya da ka fada fiya da ka wannan gashi ranar takwas ga watan goma sha ɗaya shira ta dubu da sha tara yaushe kenan jiya aka kai ka ofis ɗin shugaban social media na jirgin aka bar shi idan gaskiya ne kenan fada kike zuga mu ta ayyana rana yadda ga a fara ta social media ga abin da suka rubuta a cikin wannan takardar cewa bayan ta ce za ta ayyana ne wata rana don a zo a zauna a ci gaba da tattauna. Suna wanda yake so da gaya mutane, batu fa na sharuɗa wallahi daga sharaɗi uku sai an tafi sharaɗin da babu iya lissafin. Kusa ne tana gaya muku haka karatun sanadiyya. Jiya sai da ya sake zuwa da sabon sharaɗi. Cewa yanzu ma batun ma a tattauna ba kawai batu ne na wai wani yanzu ni na rubuta ne kai masa ga abin da nake so mu tattauna. sai dai shi ya rubuta maka zai rubuto shi ya sa na ce karatunsa muraja'a ne na abubuwan da iga ba ta cewa yadda yake karatu daki daki ɗaya bayan ɗaya haka sai a zo mai a tattauna ɗaya bayan ɗaya a tattauna wallahi dai abin da ya karatu idan ka kai kana sharɗa ne idan ka tuka wannan za a ce me ga wani sabo idan ka tuka wannan za a ce ga wani sabo a ba a ta tafiya ba da za a daina ne mutum wani shakka wani shakkar canza ga ta social media da makarantar da na ƙungiyarta su ne suka rubuta shakka ga sa'a batu suka yi na kawai na maudu'i da sunan ƙungiya da kuma da kasance ne an kai sunan fada kano ta tantance ta kamaka sannan kuma sharaɗi na hudu lallai tilas wasu a fara kano za a zama yanzu idan sarkin da sarkin da kake zagi kace masa jahili kace masa kumin banza maganganun mai miya ku ka gaya masa dan Allah ya su shi ne zai baka dama ka je fara dan Allah sarkin da kuka kuka ya san baka ganin mutuncinsa baka dabdar tashi baka ganin kimarsa da kuyi wallahi ko ko ni ne ba fara sarki kaje shi wallahi shi ne wata hula wallahi shi ne wata hula balle hanyar ido da ido mutumin da ka zarge shi ne wannan zaki da rashin mutunci kai kuma ya yi ba wai bai yi ba har shi ne zai kira ka fara ko da ka san sarki ba zai yi haka ba kamar dai ina kwantar da uwa hankali kamar yadda malamai suka faɗa za mu ci gaba da bibiya da izinin Allah wannan kunyar sai mun ga ƙarshen ta duk abin da suke tara mun ɗaya menene kwararre ne za mu ta bibiya muna tattaunawa muna ta ganin me ya dace za mu abin da ya dace a lokacin da kuma ya dace in sha Allah da tuna fada ci gaba da kaza idan mun cika wannan sharaɗin kuma za mu gani mutum zai ci kada kuma sai mu gota ƙarya ko za ka kullo da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ya nuna mana gaskiya gaskiya ce sannan ya ba mu ikon aiki da ita nuna mana karya karya ce ya ba mu ikon me ɗaurace mata abu na ƙarshe shine batun da muka faɗa a nan na sharaɗin tattaunawa da muka yi da shi cewa dukkanin wanda ya kasa kare batun da yake da'awa wajibi ya ne ya daina ko je ya faɗa shi ba wanda ya tsaya da shi ko je ya faɗa ya ce wallahi ba wanda ya tsaya ba wanda yake hana shi za ka kenan ko da an gano ne ƙarya yake ne zai yi ba zai yi na wallahi ji ake ba ku nemi kada kujiya Allah kuma tare da samu dace ku ana mutum wasu da Thank you.